yi uluwullahi ala arshihi ko madalla ko istiwa'ullahi ala arshi daidaituwa Allah akan al'arshi sannan mun yi uluwullahi ala makhluqati daukakar Allah akan halittunsa Allah ya daukaka akan halittunsa daukaka ta zati da daukaka ta daraja ina fatar kun fahimta to yau zamu tashi wata ta gaba kuma yace huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda nan zamu tashi Allah shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasai fi sittata ayyamin cikin yunuka shidda, sun mastawa al'ar sannan ya daidaita a kan al'arshi. Ya alau ma ya liju fil arda, Allah yana sani da abin da ke shiga cikin ƙasa, ya liju, ayya da hulu, yu liju lailafin nahari, ayyu da hulu lailafin nahari, ilaji shi ne idakali. yulijin laila yana shigar da dare ya alamu yana sanin ma ya liji abin da ke shiga fil arzikin duk abin da ke shiga cikin ƙasa Allah yana sani da shi wa ma ya kharju mina da abin da ke fita da cikinta duk Allah na sani da shi wa ma yanzulu minas sama'i da abin da ke sauka daga sama duk Allah yana sani da shi wa ma ya arju fiya da abin da ke takawa ya shiga cikin sama duk Allah na sani da shi wa huwa ma'akum Allah na tare da ku aina makuntum duk inda kun kasance wallahu bima ta'maluna basirun Allah mai gani ne game da duk abin da kuke aikatawa to kaga sifa ta mai iya kenan wallahu ma'akum Allah na tare da ku wannan ayat ta tabbatar mana sifa ta mai iya tarayya Allah da bayansa Allah na tare da bayansa tarewa Allah da bayansa ta kasu kashe biyu ko akwai ma'iyya amma akwai khassa wa huwa ma'akum aina ma kuntum kaga ma'iyya ce amma da musulmi da kafirai da muminai da munafukai da fajirai da masu da'a duk sun shigo cikin wannan ma'iyya ita ce ma'iyya amma kaga ta game kowa Allah na tare da ku duk inda kun kasance yana tare da ku ga me yana tare da ku ga iliminsa yana tare da ku ga ikonsa yana tare da ku ga mulkinsa yana tare da ku ga komi nashi dai ba yana tare da ku ga zatinsa ba zatin yana nan tare da mu don haka duk inda muke Allah na nan tare da mu ina fatar kun fahimta wa qauluhu fadar Allah da yace ma yakunu min najwa min najwa ganawa ma yakunu ba zai kasance ba min thalathatin ma ya kunu min najuwa ganawa ba za ta kasance ba salafitin ta mutum uku mutum uku su zauna su yi mitin illa huwa rabi'un wace Allah shine na hudunsu wala khamsatin hakan ga mutum biyar ba za su zauna su yi mitin ba illa huwa sadisuhum face Allah shine na shiddan su wala adna min zalika hakan ga abinda bai kai uku ba wala akthara hakan ga abinda yafi shidda illa huwa ma'ahum face Allah na tare da su aina ma kanu duk inda sun haka kasance kaga illa huwa ma'ahum ma'iyya wace iri ce wannan amma duk abinda kuke yi Allah na tare da ku yana tare da ku ga me ga ikonsa da kudurarsa da iliminsa da komi nashi thumma yunabbi'uhum sannan Allah zai ba su labari bima amilu da abinda sun ka aikata yau duk abinda an ka tattauna wurin gana nan sai kowa ya maimaita don ku tattauna alheri la khaira fi kathirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtiga amradati llahi fa sawfa nuti ajr amma wanda yayi mitin don a cuta ma wani ko a kulla ma wasu shari to wannan kaga shi kuma Allah Allah da yana sani to yace thumma yunabbi'uhum sannan Allah zai ba su labari bi ma'amilu dangane abin sun ka aikata wurin gana na yawmal qiyamah ranar kiyama inna Allah bi kulli shay'in alimun lalle Allah masani ne game da kome kaga yace wa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah na tare da su duk inda sun kasance wani wuri Allah yace la tahzan annabi sallallahu alaihi wasallama ne yake ce masa yadda na abubakar lokacin da za su hijira ko lokacin da za su hijira an ka biyo su hankalin abubakar ya tashi suna cikin kogo ga kafirai sun taho bakin kogon ba su da wurin fita kuma su ne ake nema kuma abu jihal ya sa raƙumma ga duk wanda ya kawo manzon Allah dead o alive sai hankalin abubakar ya tashi shi ba shi yaka ji ba yanzu su kama manzon Allah su kashe shi hankali ne ya tashi sai annabi ya ce mai lata hazan kakka ya bakin ciki inna Allah ma'ana Allah na tare da mu kaga wannan ma'ana yana tare da wace irin ma'iyya khassa kaga Allah na tare da mu da mi da taimakonsa da agajinsa ina fatar kun fahimta kaga wannan ma'iyya ce khassa madalla kamar illatan suruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil gari idh yaqulu sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana ka gani kakka ya bakin ciki kakka damu Allah na tare da mu in Allah na tare da mu sai ya taba mu ba wanda ya sai ya taba mu kaga sun ka zo sun kai bankaro sun ka wuce wa ƙauluhu faɗar Allah da ya ce, Inna ni ma'akuma asma'u wa'ara, yana magana game da annabi Musa da ɗan uwansa Haruna. Ya ce, Inna ni ma'akuma lalle ni ina tare da ku, kai Musa da ɗan uwanka Haruna ku biyu, ina tare da ku, asma'u, ina jin duk abin da za ku faɗi da za abin da za a faɗa muku. wa'ara kuma ina ganin duk abin da za ku aikata da abin da za a aikata a gare ku ina ji ina gani ina nan tare da ku kaga ita ma wannan ma'iya wace iri ce khassa su biyu yace yana tare da su to wace irin tare ce wannan ina tare da ku da taimako na da agaji na da kiyayewa ta kar ku damu da ta'addancin fir'auna zan kare ku daga gare shi inna allaha ma'al ladina taqaw lalle Allah yana tare da masu takawa wallazina hum muhsin da kuma waɗanda yake masu kyautatawa ne ihsani huwa anta abdullah ka annaka tarafa illam takun tarafa innahu yarak shine ihsani to da masu takawa da masu kyautatawa Allah na tare da su wannan ma'iya wace iri ce khassa sai sun kace ma'iya khassa kuma bayan ma'iya ta kasu kashi biyu akwai amma wadda ta shahi kowa musulmi da kahiri akwai khassa wadda take banta to ita khassa kuma ta kasu kashi biyu akwai khassa ta ain sannan akwai khassa ta wasfi ta sifa ina fatar kun fahimta yanzu can da ya ce la ta hazan inna allaha ma'ana kakka ya bakin ciki kai abubakar allah na tare da mu da ni da kai allah na tare da mu shi zai ba mu kariya kaga khassa ce wace iri amma ta aini mu dinna Allah na tare da mu ni da ni da kai Allah na tare da mu zai ba mu kariya zai kare mu daga sharrin su zai taimake mu to nan sai Allah ce inna Allaha ma'al ladina taqaw su wa Allah yake tare da su masu takawa dawa dawa na an masu takawa kaga ba ayyana su ba wannan abin ga khassa ce ta sifa sifa an haka duk mai takawa ya shigo amma ba a ce dawa ne dawa ne ba kamar dai can da yace inna ni ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku dawa dawa da annabi Musa da Haruna kaga khassa ce ta ai ta ai ta aini an ayyana su amma inna Allaha ma'al ladina taqaw kaga ba ayyana su ba siffa an ka kawo don haka khassa ta siffa muna tare to sai yace inna Allaha ma'al ladina taqaw lalle Allah yana tare da masu takawa don haka in kana son Allah ya zan tare da kai to ka zan kai takawa sai Allah ya zan tare da kai ga taimakonsa da agajinsa da kiyayewarsa da komi nashi sai ya zan tare da kai in Allah na tare da kai me haka tsoro akwai mai rinjayar ka babu to in ka saki Allah ka kama wani can da kai da shi sai a rinjaye ku amma in ka kama Allah ba ba mai iya ba karin da ka rinjaye Allah Allah na tare da masu takawa walladhina musun da kuma waɗanda suke su masu kyautatawa ne su ma Allah na tare da su don haka in kana son Allah ya zan tare da kai ka zan mai takawa ka zan mai kyautatawa Allah shi ba mu iko wasbiru inna allaha ma'as sabirin ko ya hankuri lalle Allah na tare da masu hankuri kaga ga ma iyana inna allaha ma'a inna allaha ma'as sabirin Allah na tare da masu hankuri wace irin ma'iya ce wannan khassa khassa wace iri ta aini ko ta sifa ta sifa ma'adalla kaga ba wasu mutane ne an ka ayyana an ka ce Allah na tare da su ba a'a sifa su an ka kawo Allah na tare da duk wanda ke son Allah ya zan tare da shi ya zan mai hankuri in ka yi hankuri Allah na tare da kai to in Allah na tare da kai to me gagare ka babu Allah na tare da masu hankuri ga taimako ne da agaji ne da nasara te da sauran duk dai abubuwan da suke bukata kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillahi wallahu ma'as sabirina kam ai kathirun shi an ma'ana kam da yawa min fi'atin qalilatin jama'a ya kaɗan galabar tarin jayi fi'atan kathiratan jama'a masu yawa kama abin da ya faru badar kafirai suna wajen su mutum dubu musulmi suna ɗari uku da sha uku amma wacce nasara kaga ɗari uku da sha uku mutum dubu sun rinjaye su sama da sau uku amma kuma Allah ya ba su nasara kamar jama'a ɗaluta da jaluta jaluta kafiri ya fito da dubbai shi ma ɗaluta ya fito da mutum ɗari uku da ya fito da dubbai amma daga baya sun hakoma mana hukai waɗanda ƙetar teku waɗanda ba su sha ruwa ba inna allaha mubtalikum bi naharin faman shariba minhu fa innahu minni wa man lam yata'amhu fa laysa faman shariba minhu fa laysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni eh illa man iktarafa gurfatan bi yadihi fa sharibu minhu illa qalilan minhu ya hito da dubai amma ga wasu a muka tahuwa ga ruwa muna jiki a ce ba mu sha kuka sha abin su suna shi wanda duk ya sha sai a je tsoro shikenan sun haka sai sun koma gida to karshe dai waɗanda ba sha a ruwan nan da yawa ba mutum 313 su ne ta sun kafa tattakin mutane dubai akan su ne Allah ya kawo kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atin kathiratin bi idnillah qalu la daqatan lana lawan bi jalut wa junudihi to ganin mutanen su sun koma yan saura su 300 shi ko jaluta kafiri ga can da mutane dubbai sai mutanen waɗanga yan kaɗan sun hako kama shi daluta shugaban su sun kace abin ga sun kace mi sun kace la daqatan lana lawan bi jaluta wa junudi ba mu eh ba mu da iko akan yakin jaluta da rundunoni ne sai shi daluta ya ce kakku damu kan min fi'atin qalilatin da yawa jama'a ya kadan galabat fi'atan kathiratan tarin jaye jama'a masu yawa bi idnillahi da iznin Allah wallahu ma'as sabirina Allah na tare da masu hakuri hankuri kawai Allah zai ba mu nasara kaga ga mu iya nan wace iri khassa ta sifa wallahu ma'as sabirina bai ce Allah na tare da mu mu mu dinga yace ma'as sabirina don haka duk inda sabirin yake Allah na tare da shi to Allah ya sanya mu cikin masu haƙuri to kaga waɗannan ayoyin duka sun tabbatar da me sun tabbatar da sifa ta ma'iyya Allah yana tare da wasu mutane ya shelanta yana tare da wasu mutane inna ni ma'akuma la tahzan inna Allah ma'ana sannan ya shelanta yana tare da wasu waɗanda tare wasu siffofi inna allaha ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun inna allaha ma as-sabirin wallahu wasbiru inna allaha ma as-sabirin da sauransu to kaga wannan ya nuna Allah na tare da su to sai ibn taymiya ya kawo siffa ta ma'iyya bayan ƙara kawo siffa ta nuna ɗaukakar Allah akan bayi mun ce Allah ya ɗaukaka akan bayansa ko madalla ɗaukakan nan taka su kashi biyu ɗaukaka ta zati da ɗaukaka ta ma'ana ya ɗaukaka ɗaukaka ta zati zatinsa yana sama ko sannan ɗaukaka ta ma'ana kuma darajarsa kuma ta ɗaukaka akan ta mutum da shi ya ubangiji mu mu bayansa ne ɗaukaka ta kashe to yanzu da an ce Allah na sama to kuma an ce Allah na tare da mu babu tanakuli sai wani ya ga kamar akwai tanakuli babu tanakuli hmm? saboda me saboda abin da ya shafi Allah daban yake da abin da ya shafi mu mutane bai yiwa ya zo a ce bello yabo yana sakut kuma yana yabo yana yiwa bayyuwa amma shi Allah yana ko'ina iliminsa na ko'ina mutanen sakkwato an rike da su Allah mutane ya buha Allah ko suna da wani wanda an rike da su banda Allah to kaga don haka shi Allah laysa ka mithlihi shay'un ko mi yana iya yi ji addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi cikin addu'o'in da ya kai na tafiya Allahumma anta sahibu fil ahli anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli Allah kai ne abokin tafiya ga wannan tafiya tamu anta sahibu kai ne aboki ga tafiya fi safar ga tahiya muna tare da kai kenan ga tafiya wal khalifatu fil ali kuma kai mun ka bari ka fake muna iyalan mu to yaya muna tare da Allah ga tahiya kuma can ya fake muna iyalan mu yana yiwa yana yiwa ga Allah gare mu mu bai yiwa a ce ka tafi unguwa kuma kana tare da iyalanka mu gare mu bai yiwa amma shi ga Allah ina fatar kun fahimta madalla don haka cewa Allah na sama ba shi ya nuna kumbaita yana tare da mu da taimakonsa da agajinsa da iliminsa da sabab ba ana nuna yana tare da mu da zatinsa ba balle a ce mun yi tanakuli mun ce yana sama kuma mun ce yana nan ba mu cikin ‘yan cewa Allah na ko'ina wannan dabirta ce cewa Allah na ko'ina to Allah ya shiryar da mu to mu ci gaba eh a tsaya nan tawo wa man azqu min Allah haditha shi ko tabbatar da Allah na magana tawo bari mu yi ko su ho ko tun ba Allah wa qauluhu fadar Allah da yace wa man azqu min Allah haditha wane ne mafi gaskiyar zance daga Allah ko wanda yake Allah gaskiyar zance ma dallatu ashe tunda Allah na zance kuma na gaskiya to ashe Allah na magana ko bai yana magana wannan tana tabbatar da magana ga Allah Allah na magana wa man azqu min Allah qila wane ne mafi gaskiyar zance da haditha da qila don ma'ana su don ma'ana qila qaulan wa man azqu min Allah qaulan sai an ce qila wane ne mafi gaskiyar zance daga Allah babu wanda ya Allah gaskiyar zance ashe kenan Allah na zance kuma duk zancensa na gaskiya ne baka samun rashin gaskiya ko guda gaza ashe kenan yana magana wa id qala Allah ka tuna lokacin da Allah ya ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam yace da mi ake cewa duk wanda anka ce ya ce yayi mi kenan yayi magana shi Allah na magana sai dai ash'arawa suna cewa yana magana ba da baki ba wasaka wannan yana ji ba da kunne ba wasaka wannan ash'ariya ce baya da kyau abinda kawai anka nema gare ka yadda Allah na magana ka yadda Allah na ji ka yadda Allah na gani ka yadda cewa Allah na magana ba da baki to da mi aka magana in ba da baki ba da kunne aka magana ba haka wannan magana yan sanda ce cewa Allah na magana ba da baki ba lokacin da Allah ya ce kaga tunda ya ce ashe yayi magana wani wuri ya ce wata matkalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangijinka kalma da mi ake kalma da magana duk wanda yayi kalma kalma guda ya faɗi kalma guda yayi magana ko bai ba To, to kalmar Ubangijinka ga wata ƙira'a, wata matkalin matu rabbika kalmomin Ubangijinka ya zo da jam'i, wata mataccika sidikan na gaskiya wa adalan da kuma adalci. Kalmomin Ubangijin ko kalmar Ubangijinka taccika ta gaskiya, me ake neman gaskiya gare shi? Ga magana, wace magana ake neman gaskiya gare ta? Labari shi ake neman ya zama mai gaskiya. to kenan duk maganganun duk labarun da ubangijinka ya ba su labaru ne na gaskiya me ake neman adalci gare shi ga magana hukunci ga hukunci na ake neman adalci kenan duk hukuncin da Allah ya hukunta hukunci ne na adalci shine ma'anar watan matkalimatu rabbika sidqan wa adala kalma ubangijinka maganar ubangijinka ta cika gaskiya da kuma adalci kenan duk labarurukan da ya bayar gaskiya ne duk hukunci hukuncin da ya hukunta adalci ne kaga kalmatu rabbika kalma ubangijinka kaga magana ta tabbata to ga yana ya hito kwalon yace wa kallama Allah Musa Allah yayi magana da Musa ta kalima magana kuwa yayi magana da Musa magana don haka yayi magana ko bai ba yayi magana don haka Allah na magana minhum man kallama Allah tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin wa atayna isa ibn maryam al-bayyana wa ayyana bi ruhil qudus ila akhir al-aya tilka rusul wadancan manzanni da ake muku magana su an ka ba ku labarin su faddalna ba adaw mun fifita sashin su ala ba'da akan ba darajar su guda ba duk ma daraja ne amma wasu sun fi wasu daraja cikin su akwai manzanni ordinary ba su cikin ulul azmi sannan akwai ulul azmi to ko cikin ulul azmi kuma duk ba darajar su guda ba mata duk annabi muhammadu aggaba daggare sai annabi ibrahima daga Ibrahim sai Musa, daga Musa sai Isa, hmm? sadan Nuhu. To, ya ce, Tilkar Rusul waɗancan manzanni, faddalna ba Adam ala ba Adam mun fifita sashe su akan sashe. Minhum daga cikinsu, man kallama Allah, ko wanda Allah ya yi magana da shi, wane manzo ne Allah ya magana da shi? Musa, wa kallama Allah Musa ta kalima. warafa ana ba a dawon darajatin mun ɗaukaki darajojin sashen su kamar yadda Allah ɗauki darajar annabi Muhammadu da annabi Ibrahim. Wa ata yana isa na Maryam albayyana ta shi ko isa mun ba shi hujjoji bayyanannu na tunkarar bani Isra'ila. Kaga mahalli shahidi dai minhun daga cikin manzanni man kallama Allah ko wanda Allah ya magana da shi Allah ya magana ko bai yi ba. Wallan ma ja a Musa limiƙatina lokacin da Musa ya zo ga lokacin da mun kai mai alƙawari wa wa'adna Musa thalathina laylatan wa atamamna habi ashirin fatamma miqatu rabbih arba'ina layla mun wa Musa alƙawarin yayi azumin kwana talatin in ya gama ya tafi ducin tura sina'a za mu gana da shi yayi azumin kwana talatin al'adan mai azumi kaga baki ne zai canza sai ya ji baki ne yana wari sai ya ji kunya kai ya ta inda Allah da warin baki sai ya samu asawaki asawaki laifi ne ko sunna sunna ce sai Allah ya ce wata sa kayan asawakin baka san warin bakin mai azumi daraja gare shi ba sai an kara mai kwana goma don bakin ya koma wanda yake sai ya tafi wurin Allah kaga ashe komi kyawun abu in dai ba shari'a ta ce ashe ba zai zama mai kyawu ba yau asawaki ya zan laifi tunda Allah bai umarta yayi ba ina fatar kun fahimta to shi ne Allah ce wallan ma ja a Musa limiƙatina to da kwana arba'in ɗin mun samai talatin da ya aswaki muka ƙara mai kwana goma sun ka zan arba'in to da ya cika kwana arba'in yana azumi daɗa sai ya tahi wallan ma ja a Musa lokacin da Musa ya zo ga wurin da mun ka alƙawanta mai wa kallamahu rabbuhu ubangiji ne yayi magana da shi babu tafinta ma kana libasharan an yukallimahu Allahu illa wahayan aw min wara'i hijabin baya kamata ga kowane mutum Allah ya magana sai ta hanyar wahayi ko ko bayan shamaki to amma shi Musa Allah ya yi magana da shi babu wahayi babu shamaki babu tahinta shi a darajar da ya samu akan saura wa kallamahu rabbuhu ubangiji ne yayi magana da shi qala da ya ji maganar Allah ya ji zakinta sai ya ce rabbi arini anzur ilayka ya Allah ka nuna min kai in gane ka ɗan adam da gori maimakon ya batta haka ne ya samu darajar da duniya kowa bai samu ba ya yi magana da Allah babu babu intermediary babu tahinta sai ya ce Allah nuna min kai in gane ka Allah lantarani ya ce na wannan ka tahi ƙarhin ka baka iya gani na lantarani shi ne da wani tsoho ɗan ɗariƙa nan ya ce ana ganin Allah sai wani ya ce to ai Allah ya ce ma annabi Musa baka ga ya ce don baya ɗariƙa ne inda Musa na ɗariƙa da ga kaga ya nuna ke ɗan ɗariƙa ya annabin Musa to in wagga bata zan kahirci ba me ya kahirci duniya lan tarani walakin anzur ila aljabal amma kalli ducin shi ducin ga da kazo inda yake na ture sina kallata shi hmm fa yanista qarra makanahu wani abu na hasken zatin Allah zai sauka ga ducin in ducin ya tabbata wada yake to fa sawfa tarani za ha gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da hasken zatin Allah ya bayyana ga dutsen ji Allahu dakkan sai Allah ya sanya dutsen nan da kake sai dutse koma gari wa khara Musa sa'iqa Musa ya fadi yana so mamme falamma afaqa da ya farfado qala inni tubtu ilayka na tuba ya Allah lalle ba a ganin ka don haka nan duniya ba a ganin Allah amma kaga yan dariƙa da na kuwa imanin su suna ganin Allah tun nan duniya ƙaryata suka yi shaɗan nasu hagani don haka za mu cin maganan Allah magana game da ganin Allah sai musulmi sun ka su kashe uku game da ganin Allah kaga su faye su tunan duniya suna gani nai shaɗan na sun hagani da yan shi'a da mu'tazila sun kace duniya da lahira ba a gani nai su an ba a gani mu ahlus sunna wal jama'a mun kace ba a gani nai nan duniya amma gobe mu'minnai za su ga Allah yarahul mu'minuna biduni kaifin wa tamthilin wa darbin lil misali fayan saunan na'ima idara auhu fa ya khusara na ahalil i'tizali mu'min ne za su ga Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kalla innahum an rabbihim lamahjubuna za a sha makance su ga ganin ubangijin ashe tunda an sha makance su saboda laifi waɗanda ba su da laifi ba za a sha makance su ba kenan shine mafhumul mukhalafa to Allah ya shirye da mu to Allah ka arzita mu ganin ganin kanka to ina yake to wallan ma ja a Musa limiqatina lokacin da annabi Musa ya zo ga lokacin da mun kai mai alƙawari wa kallamahu rabbu ubangiji ne yayi mai magana Allah yayi magana ko bai yi ba wa nadaynahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiya wa nadaynahu mun ka kira shi shi Musa min janibi ta bangaren a ture duci tur bi ma'ana aljabal ba dutsen tur sina daya tur ba duk inda dutse ki duniya tur ake kira ne jabal To, wana da yana mun ka kira shi shi Musa min janibi ta gefen turi duci al'aiman ta ɓangaren dama. Mun ka ce ducin turi sina ya ta ɓangaren dama, nan ya tsaya. Wa ƙarrab nahu mun ka kusanto shi na jiya muna masu ganawa da shi, yaya ake ganawa? Ga ka ga mutum ku yi kuskus ne, shi an ganawa. Wanda an nesa kuma a ɗaga murya, wane, da Allah ya kaza? To ganawa, to Allah ya kira Musa sun ka gana. yan an ka gana an ka ce da wani da wani sun gana mi sun kai magana wa ƙaunuhu faɗar Allah da ya ce wa izna da rabbuka Musa ka tuna lokacin da Ubangijinka ya kira Musa sadar an ka ce ya Muhammad an yi magana ko ba a yi ba an ka kira wani to ka tuna lokacin da Ubangijinka ya kira Musa cewa an itil qaumaz zali ya kai Musa ka ce ma mutanen na azzalumai qauma fir'auna mutanen fir'auna Allah ya taƙuni ka ce musu ba za ku ji tsoron Allah ba kaga Allah ya kira Musa da mi ake kira da magana don haka Allah ya magana ونادى ونادى وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين سو أنا أكي مغانا دسو النبي آدم ده هواو da Allah ya sa su aljanna yace duk abin da kun ha gani ku la min har gadan haifa shi ituma wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin itace aga ta can Allah bai ayyana mana ya dai faɗa mana wata itaciya ce ko wace ta sani na garai in yana so musan ko wacce ta da ya faɗa mana bai bin cikin rikici ba tunda bai faɗi ba kaga sanin ta bai da wani muhimmanci duk abin da a cikin aljanna an ce ku ci yalwace ragadan ai wasi'an yalwace in bancin itace kaza sai shedan ya zo musu ta bayan gida ya musu hila yace kun san dalilin da yasa an ka hana Allah ya alkawarin duk wanda ya ci icin nan bai hita da aljanna ko mi ta dade hishe ku zai akai ku duniya ku kama noma ku wahala mun ka ce to aicin ta ba laifi ba ne iyaka kun ji ɗaya dalili ni nasiha ta ni kaman kuma ya musu rantsuwa sai sun kace sun kaɗi ba sun kace da fata kaga sun saba ma Allah shine da sun kace itaciyar da an ka hana su wana dahu ma rabbuhuma sai ubangiji su ya kira su da me ake kira da magana alam an hakuma kuma ba ma kiran ɗaya ba kuma ya yi musu magana mai tsawo ashe ban hana ku an tilkuma shajara daga waccan itaciya ba wa kullakuma kun bance muku inna shaytan lalle shaytan lakuma gare ku adu mu bi makina mai bayyana duk ban hada muku wagga ba Allah yayi musu magana ko bai ba yayi musu magana don haka Allah na magana ko bai wa qawlu da fadar Allah da yace wa yawma yunadihim ka tuna musu yinin da Allah zai kira su fa ya qulu yace ma za ajabtumul mursalin me kun ka karba min manzanni na da na aika da shi min gobe kiyama kenan Allah zai kira al'ummomi duka ya ce mi kuma karɓa manzanni ashe Allah na magana ko bai waɗannan ayoyin sun tabbatar da siffa ta magana ga Allah Allah yana magana abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da hun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafi mini shafe cikin zukatan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk